بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na Alhamis, tara ga watan Rajab, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar, daidai da bakwai ga watan Mai shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi addal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم هتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي ميسا كياد الخير زام تاشي إن مالا يشي دعوى الرافضي دعوان دوانا دنشي أتجان السماوي يي annasu ala khilafati Ali, cewa wai nassi ya zo tabbatacce a kan annabi ya ayyana sayyidina Ali shi zai zama khalifa a bayan shi. Bi hadisin sai ya dogara da cewa wai nassin shi ne hadisin nan da ke cewa man kuntu maulahu fa aliyun maulahu, in dai ka yadda ni mai gidanka ne to Aliyu ma mai gidanka ne. وأن ذلك من أسباب من أسباب استبصاره والرد عليه yace wannan yana daga cikin dalilin da ya zama kowa ya bude idan shi karara ya kalli wannan kuma ya mara ma aliyu baya kun gano wannan da kyau ko mala ya ce wai wannan yana da buƙatar raddi mai faɗi da za a yi mashi akan wannan maganar da ya faɗa Mala ya ce ƙalar rafide ɗan shi'a ya faɗa a shafi na 161, ammal asbabul lati da atni lilistisar, Mala ya ce dalilin da ya sa in ƙara bude idona in sa basira matuƙa game da wannan harka, fakasiratun jiddan ɗan shi'a ya ce ababen suna da yawa, wala yumkin li fi hadhihi ujala. Malai ce sai dai ba zai yiwu ma a wannan abu da ake cikin gaugawa, illa zikiru ba'dal amsila, kawai abin da zan ambata a nan cikin abin da suka jani na kutsa cikin al'amarin bincike a kan shi an ci in ji tijjani a samawi, ba zai yiwu a kawo dukkanin bayanai da nasoshi ba a irin wannan lokacin da ake gaugawa, sai da ɗan misalai da ba a rasa ba za a tsakura. Minha daga ciki. ya ce annasu alal khilafa akwai nasi ƙarara da ya nuni zuwa ga khalifancin sayyidina Ali shine abin da zai kawo mana ya ce laƙada alaitu ala nafsi tijjani asamawa ya ce na yi makaina rantsuwa na ɗaura makaina inda dukhulu fi hadal bahas yayin da ni nufin shiga cikin wannan bincike ka'in da na'in Allah a atamidu illa ma huwa mawthuqun inda al-fariqaini cewa ba zan kawo komi ba sai abin da yake ingantacce ne amintacce ne a kan ɓangarorin guda biyu ɓangaren shi'a da ɓangaren sunna wa an atrah kuma zan yi watsi da manfarar bihi firkatin dunal ukhra abin da waɗannan suka ɗauka waɗannan ba su ɗauka ba to ni ba zan kawo shi ba sai wanda duka suka yadda jama'a karatukan baya tijani asamawa ya cika wannan alƙawarin gaskiya ya faɗi ko ƙarya ya faɗa. Mala ya kawo mana misali to wannan ƙadiyan ma ku riƙe ƙarya ya yi. Domin ya ce sai abin da shi'a suka yadda sunna ma suka yadda zai kawo to ya kawo hadisin man kuntu maulahu fa aliyun maulahu amma dai bari mu raka shi mu ci. Mala yake cewa wal bahis fi hadhal mawdu Tijani As-Samawi ɗan shi'a ya ce duk wanda ya tinkari bincike akan wannan matsala na khalifancin Ali. iza ta jarrada lil haƙiƙa in dai gaskiya yake nema fa innahu sayajidun nassa to zai samu nassi ƙarara ala ali ibn abi talibin wadihan wa zai samu nassi a kan sayyidina Ali ne khalifa kai tsaye jilliyan nassi a fili ka ƙaulihi kamar magana annabi da ya ce man kuntu maulahu fa aliyun maula in dai ka yadda ni jagoranka ne mai gidanka ne to aliyu ma ya zama haka gare ka wa hadha nas majma'un alaihi mina shia wa sunna yace wannan nassin to shi'a da sunna duk sun haɗa kai sun makalkale sun riƙe shi kun ji abin da yake faɗi ko ammal ijma almudda'a alan tihabi abi bakarin yawm as-saqifa mala yake ce to kaga ijma'in da ake cewa wai an kulla shi akan wai an zaɓe abubakar a lokacin da aka shiga saqifatu bani sa'ida kun gano wannan kun sa abubakar aka zaɓa ya zama khalifa ko shine wannan ɗan shi yake cewa amma ijma'in da ake wai da'awa na cewa alantihab a bisa zaɓe da aka masayid na abubakar yau masakifa summa mubaya atahu ba'ada zalika fil masjid da kuma tattaruwa da aka yi aka yi ma abubakar mubaya a masallaci fa innahu da'awa bila dalilin wannan da'awa ne kawai ba wani dalilin yinta iz kaifa yakunu al ijma yace to ta yaya ma ijma'i zai yi wa kada ta khallafa an albai'a ali bayan sanda aka zo yin mu bayan ali bai zo ba wal abbas abbas bai zo ba wa sa'ir bani hashim da dukkanin kabilan banu hashim ba wanda ya zo kamata khallafa usama bin zaid usama dan zaid ma baya nan wa zubairu zubairu ma baya nan wa salman al faris salman al faris baya nan wa abu zarr al ghifari abu zarr ma baya nan wal miqdad bin al aswad miqdad dan aswad ma baya nan wa ammar bin yasar ammar dan yasar ma baya nan wa huzaifah bin al yaman huzaifah dan yaman ma baya nan wa huzaimah bin thabit huzaimah dan sabit ma baya nan wa abu buraida al aslami abu buraida al aslami ma baya nan wa bara'u bin azib bara'u dan azib ma baya nan wa ubayy bin ka'ab ubayy dan ka'ab ma baya nan wa Salih bin Hunayf, Salih ɗan Hunayf ma baya nan, wa Sa'ad bin Ubada, Sa'ad ɗan Ubada ma baya nan, wa Qais bin Sa'ad, Qais ɗan Sa'ad ma baya nan, wa Abu Ayyub al-Ansari, Abu Ayyub al-Ansari ma baya nan, wa Jabir bin Abdullah, Jabir ɗan Abdullah ma baya nan, wa Khalid bin Sa'id, Khalid ɗan Sa'id ma baya nan, sannan shi kan shi Tijani as-Samawi ma baya nan. Gano wannan da kyau. abin da ya fi kama da wasan yara in zai ce ba da nassi zai kawo ya ce zai kawo abin da shi'a da sunna da sun haɗa kai in jama'a mun gano wannan da kyau ko in wannan ne kuma nan da ya ba kwana ina fatan mun gano wannan da kyau in dai lissafin sunaye ne kowa ma zai iya lissafuwa ce wani ma baya na wani ma baya gano kowa kuma waɗannan su ne kawo mutanen Madina kaddara ma ba sa nan ɗin makareci shi sa ɗan Obada ba nan take suke mu baya'a ba, ba su ba ba ma a rumfansa aka yi ba. Kun gano bayan da shi aka yi nufin a yi mu baya'an, ya zuƙe ya tura Abubakar ɗin da aka yi maganganu duka. Da ga yawa gani mutanen nan maƙaryata ne. Mala ya ce wa jawabuhu, to an san da za a bashi, an na hazal hadisin ladhi zakarahu. Wannan hadisin da yake ambatawa, huwa ka ƙaulihi, duk ɗaya ne da mankuntu maulahun fa'aliyun maula, wannan suna da ya lissafo da kuma wannan hadisin to duk tafiyan su to bari a yi masu faɗan ‘yar kaɗan ya su duka. Faƙada a kharajahu Ahmad wa Tirmidhi wal Hakim. In bai san waɗanda suka ruwaito ba to Ahmad da Tirmidhi da Hakim su suka ruwaito shi. Imam Ahmad ya fitar da shi a jizgin farko a shafi na tamanin da hudu lamba hadisi na 118 Tirmidhi ya fitar da hadisin a kitabul manaqib babu manaqib Ali ibn Abi Talib a mujalladi na biyar shafi na 633 lamba hadisi na 3713 wa qala haza hadisin hasanun sahihun Hakim ya fitar da wannan hadisi a cikin al-Mustadrak ala Sahihaini a mujalladi na uku a shafi na 118 wa qala sahihun ala shart ash-shaykhaini ya ce hadisin ya inganta a bisa ɗin Bukhari da Muslim walam yukhrajahu amma ba su fitar da shi ba wa qada hakama bi sihhatihi bi sihhatil hadis haƙiƙa babban malami yayi hukunci cewa hadisin ya inganta الشيخ الألباني في سلسلة في سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد هنا هدو شافي نتلري أكو تلاتين lamba hadisi na dubu ɗaya ɗari bakwai da hamsin daidai mun gano wannan da kyau ku wannan hadisin man kuntu maulahun fa aliyun maulahu amma za mu zo mu ji me hadisi yake karantarwa to shine sai malo yake cewa walam yukhraj walam yukhrijuhu aham ahadun min ashabi siha amma babu wani wanda ya ruwaito hadisan bukhari da muslim bukhari muslim da sauransu ba su ruwaito hadisin ba wa qad ikhtalafa ulama fi tasihi malamai sun yi sabani wajen inganta wannan hadisi kama na kala zalika immatu ahli sha'ani kamar yadda malaman hadisi suka ambata ya ƙula shekul islam ibn taimiya shehu musulunci ibn taimiya yana cewa wa amma ƙauluhu man kuntu maulahu fa aliyun maulahu fa laysa fi siha wannan bai cikin bukhari da muslim lakin huwa mimma rawahu ulama malamai ne kawai suke magana wa tanaza'an nasu fi sihatihi malamai sun kai sun komo wajen shin ma ya inganta فنقل عن البخاري وإبراهيم الحربي وطائفة من أهل العلم بالحديث بخاري لإبراهيم الحربي دوس معلمي مسنا حديثي سنت في أنهم طعنوا فيه سنسوكا كان حديثا وضعفوه كما سرون تاش ونقل عن أحمد بن حنبلي أن سامو بيان دقا أحمد بن حنبلي أنه حسنه يتي حديثي ني حسن كما حسنه الترمذي kamar yadda Tirmidhi ya hassana shi wa qad sannafa Abul Abbas bin Uqda musannafan fi jam'i turuqihi wani babban malami har ma littafi sukutun ya rubuta yana mai tattaro hanyar hadisin karanta min hajji sunnatin nabawiyya fi naqad kalam shi'atul qadariyya a mujalladi na bakwai lamban shafi na ɗari uku da sha tara wa qala ibn hazmin ibn hazmin yace wa amma man kuntu maulahun fa aliyun maula fala ya sihu ibn hazm ya ce bai inganta ba min tariqi thiqati aslan ta hanyar da a ce mutane amintattu sun ruwaito shi bai inganta ba ka karanta littafin ibn hazm mai suna al-fisal fil milal wal ahwa'i wan nihal a mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da ishirin da hudu Mala ya ce wa kada zahaba ila tasihi hadal hadis al-hakim daga cikin waɗanda suka tafi suka inganta wannan hadisi akwai al-imamu hakim ومن المؤثرين الشيخ الألباني cikin malamai wanda suke raye a wannan zamani akwai babban malami a shekul albani malai ce unzur a kawaluhum inda takhrij hadis fi safati sabiqa fallon da ya gabata malai ya gabatar mana da maganganun da suka faɗi wajen inganta hadisin malai ce wal qasdu annal ulama ikhtalafu fi tasihil hadis in ka lura da waɗannan bayanai malamai sun yi saɓani wajen ingancin wannan hadisi wa haza ala khilafin madda'ar rafidi kaga wannan ya saɓa ma da'awan wannan ɗan shi'a min annal hadis wathaqun inda al-fariqaini cewa wai hadisin amintacce ne wajen ɓangarorin biyu fa inna min al-ulama man yunkiruhu daga cikin malamai akwai masu inkarin hadisin wala yara sihhatahu kama taqaddama akwai wanda suke ganin hadisin bai inganta ba kamar yadda bayani ya gabata yanzu dan shi'a gaskiya ya faɗi ko ƙarya ya faɗa wa alal qawli bi sihhatil hadis mala yace muqaddara ma hadisin ya inganta fala hujjata fihi lir rafida ɗan shi'a ba su da hujja a cikin hadisin da ke cewa wai aliyu ne khalifa bayan annabi fi da'awahum cikin wannan da'awa nasu annahu nassa ala khilafati ali cewa wai nasi ne karara kan khalifancin ali fa inna mawalatul mazkur saboda wancan mawala ɗin da aka ambata fil hadis hiya mawalatul lati diddul mu'adati shine kar ai adawa da ali duk wanda bai adawa da ni kar ya adawa da wa ali la alwilaya ba wilaya yace ba kaga bai iya larabci dan dunusi ne sadaka yalla ne kun gano wannan da kyau ko shi yasa ba yake kokarin gyara mashi ya ce mawalatu aka ce ba wilaya ba, allati hiyar imara, wilaya ita ce mai imara, ita ko mawalatu ita ce mai diddul me almu'adatu. Annabi yana ma'alishin fiɗa ne kar a adawa da shi ran da zai zama khalifa adawa ta taso. Ina ba mun gano wannan da kyau. Kenan in mutum bai taka tsantsan ba ku, Allah zai je yana ƙoƙarin gini amma a lokaci ɗaya kuma yana rusa kanshi. shi. Allah shi kyauta. Qala ibn al-Asir fi nihaya ta ibn asir a cikin annihaya fi garibul hadisi wal athar yace takarrara zikirin maula fil hadis an ta kawo ambaton maula maula cikin hadisi wa huwa ismun ya kawo ala jama'atin kathira wannan suna ne wanda yake afka ma jama'a da yawa fa huwa shine wale ce arab wal malik wal sayyid wal mun'im wal mu'tik wal nasir wal muhib wal tabi wal jar wa ibn al am wal halif kun gano wannan da kyau ko suna ne in aka ce kalmar mai maula to ta iya ɗaukan arab mun gano wannan da kyau ko Allahu maulana wala maula lakum yana iya ɗaukan malik mun gano wannan da kyau wanda ya mallaki abu yana iya ɗaukan sayyid shugaba yana ɗaukan mun'im wanda aka yi ma wani ni'ima ko wanda yake cikin ni'ima yana iya ɗaukan almu'tak wanda aka ‘yanta, bawa ne aka ‘yanta shi, yana iya ɗaukan nasir mai taimako, yana iya ɗaukan almuhib abun so, yana ɗaukan attabi wanda ake bi, yana iya ɗaukan jihar maƙoci, yana iya wabin al'am in akwai ɗa wanda wan babanka ko ƙanin babanka ya haifa, ana iya ce mashi me maula, wal halib abokin taimakekeniya ma, ana iya ce mashi me maula, to ne a ciki? In suka zaɓi wannan kai kuma sai ka ce ka zaɓi wancan. jama'a mun gano wannan da ke ku Allah dai ya kiyaye sannan wal aqida ana amfani da wannan kalma tana ɗaukan ma'anan aqida was sihir sannan kalmar siriki ma ina iya ɗaukan wannan kalmar wal abd haka bawa wal mu'tak da wanda aka enta wal muna'amu alaihi da wanda aka yi wani abin arziki da ana iya amfani da wannan kalmar na maula gare shi. Wa aksaruha kada ja'ad fil hadis, Bala ce mafi yawancin waɗannan sun zo a hadisi ƙarara inda aka samu annabi ya yi amfani da waɗannan kalmomin. Fa yudafu kullu wahidin ila ma yaktadihi al hadis alwarida fihi. To kowane ɗaya daga cikin waɗannan sai a ɗauke shi a fassara shi gwargwadon jawabin da hadisin ya zo da shi, wa kullun min wale, man waliya amran au kama bihi fa huwa maulahu wa waliyuhu. Mala ce duk wanda ya jibinci wani al'amari ko ya tsayu wajen gudanar da wani al'amari, to sai zama shi ne mai gidan wannan al'amari majibincin al'amarin shi. وقد تخلف مصادر هذه الأسماء Malam ya ce ya sha bamban irin yadda waɗannan sunaye suke tahowa, masdarin sunayen ya sha bamban. Malam yake cewa falwalayatu, falwalayatu, kalman walaya, ai mawawon ɗin fatha, ai mata nasba bi fatihi bin nasbi wan nasara. Kun gano wannan da kyau ko? Wal mu'tak, in aka ce alwalayatu, to yana iya ɗaukan nasaba, yana iya ɗaukan taimakekeniya, yana iya ɗaukan wanda ya ‘yantar ko wanda aka ‘yanta. Kuna fahimtar wannan? Walwilayatu, ai mawawon ɗin wasali ƙasa bil kasiri fil imara, shi kuma wannan yana iya ɗaukan shugabanci da jagoranci, walwala'u mu'tak da kuma wala'ina wanda aka wanda ya ‘yantar ɗin. Mala ya ce, Walmuwalatu min walil ƙaumi, walwilayatu ya ce, Man walal ƙaum, wanda ya jibinci al'amarin mutane, minhul hadis, shi ne wannan hadisin yana cikin mankuntu maulahun fa'aliyun maula, duk wanda ya jibinci al'amari na to ya jibinci al'amarin aliyu. Ya hamilu ala aksara asma'il mazkura, ya hamilu ala aksara asma'il mazkura, mala ya ce mafi yawancin waɗancan sunaye da aka ambata kalman za ta iya zama kaza ko ta zama kaza haka za a fassara mafi yawancinsu. Ƙala shafi'i radiyallahu anhu, Malam shafi'i Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yadda ya ce, ya'ani bi zalika wala'il islami, abin da yake nufi da jibinta na musulunci, ka ƙaulihi ta'ala, ma'ana duk wanda zai jibince ni a musulunci to ya jibinci Aliyu, ba wai duk wanda na zama shugaban shi Aliyu ma shugaban shi ba ne. malam zai zo maka wannan bayanin kalman ma da jimlan kalman ala wazni har sarfi bai ma nuni akan abin da suke magana akai shine kamar yadda Allah ya ce zalika bi anna Allah maulal ladzina amanu wannan ko yana daga abin da Allah ya ce Allah shine majibincin waɗanda suka yi imani wa annal kafirina la maula lahum su kafirai bai da ba su da majibinta kuna gano wannan da kyau ko kalman gaba ɗaya ma'ananta mene jibinta ba shugabanci ba wannan bayani mala ya ce ga karanta littafin annihaya na ibn asir mujalladi na biyar shafi na ɗari biyu da ishirin da takwas ita kuma wancan ayan ta zo cikin sotu muhammad aya ta goma aya ta sha ɗaya wa hazal mafhumul lugawi mala ya ce wannan mafhum abun fahimta ne a yaren larabci allazi zakarahu ibn al-asir wanda ibn asir ya ambata huna lillafzil mawalatu na lafazin jibinta fil hadis wastashhada lahu bi qawli shafi'i kuma ya kafa hujja da maganan shafi'i wa huwa alladhi qarrarahu ulama shine abin da malamai suka tabbatar al muhaqqiqun malaman da ke tabbatar da gaskiya fi raddihim ala rafida da suka zo yi ma yan shi'a raddi qala abu nu'aymin abu nu'aym yace fa idha ihtajja bil akhbar wa qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم in wannan ɗan shiya ya kaba hujja da hadisi cewa annabi ya ce man kuntu maulahu fa aliyun maulahu duk wanda ni na jibinci al'amarin shi ko yake jibinta al'amarina to ya jibinci al'amarin aliyu ma ƙila lahu maqbulun minka sai ce an karɓa wani hana na ƙolo amma za mu ce wa hazi fadilatun bayyana li aliyu bin abi talibin wannan farlala ne a fili wanda Aliyu ya samu wa ma'anahu amma ma'anan wannan shine man kana nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama maulahu wanda ya yadda annabi mai gidan shi ne fa aliyun to aliyu ma wal mu'minuna da sauran mumine bayan aliyu mawalihi dukkanin ya jibince su saboda Allah madaukakin sarki ya ce zalika bi anna allaha maulal ladzina amanu jama'a kuna gane wannan da kyau ko dalilin zalika ƙaunin layi tabaraka wa ta'ala, dalilin wannan kuwa cewa Allah ya yi wal mu'minuna wal mu'minati ba'aduhum awliya o ba'ad. Kenan yanzu Aliyu maulana, mu ma maulan wa Aliyu, saboda Allah madaukin sarki ya ce mumine sashin suna jibintan sashi ne. Shi yasa ba wai za a keɓance Aliyu ba ne, in Aliyu ya shiga da hadisi, ni da kai mun shiga da aya. jama'a kuna fahimtar wannan ko to jama'a haka ake in mutum da ya zo da harigido ko natsu dai ya gama aya ne sai ka ce to ka zafa da kuma ka zafa lokacin sai ce to ai ba a mai bayani ba ne sai ce to shikenan ka daina karambani Allah ya sa mu dace aya ta 71 cikin tauba wa inna ma hazil manqaba min annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama li ali mali ce wannan daraja ta zo daga annabi ne sayyidina Ali ya same ta wa hassa ala muhabbatihi kuma annabi ya kwadaitar cewa a ƙaunaci Ali wa targibu fi wilayatihi da kuma irin kwadayin da annabi ya ma al'umma wajen jibintan Ali lamma zahara min mailil munafiqina alaihi yayin da ya ga annabi ya lura munafikai sun fara kin Ali wa buguduhum lahu kuma suna bayyana ƙiyayyansu ga sayyidina Ali sai annabi ya faɗi wannan don ya daidaita al'amura. وكذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم haka magana annabi da ya ce la yuhibbuka illa mu'min kai aliyu ba mai son ka sai mumini wala wala yabghiduka illa munafiq ba wanda zai ji bai son ka sai munafiki kun gano wannan wannan hadisi muslim ya fitar da shi a kitabul iman babu dalili ala anna hubbul ansari wa ali radiyallahu anhu min al iman karkashin babin da ke bayani akan cewa ƙaunan Sayyidina Ali da mutanen Madina ɓangare ne daga cikin ɓangarorin imani. Mun gano wannan da kyau ko? Muslim ya kawo wannan hadisi a jiz'in farko, shafi na tamanin da shida, lamba hadisi na ɗari da arba'in da ɗaya. Talatin da ɗaya. Wa ya ƙuli Shekul Islam ba'a da an zakarta da ifil ulama li hazal hadis. Shekul Islam Ibn Taymiyyah bayan da ya faɗi malaman da suka ce hadisin da ke cewa man kuntu maulahu fa aliyin maulahu suka ce hadisi ne ma da ifi a daina wani rigima. Mun gano wannan da kyau ko? mun yi tsallake ne? Eh, ina, wahukiya, wahukiya an ibn uyaina na koma can ƙasa ne. Mala ya ce an yi kaito daga ibn uyaina anna aliyyar radiyallahu anhu cewa aliyu wa usama ta khasama husuma suka yi barkaci asalin hadisin ba. sun yi husuma ne, faƙala aliyin li Usama, sai Ali ya ce ma Usama an ta maulaye, ya yake rigima da ni bayan kai ni mai gidanka ne. Faƙala sai ce, lastu laka maula, ni ba maulanka ba ne, mun gano kuma kai ba mai gidana ba ne. Wa inna ma maulaya Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce, ni mai gidana annabi ne. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم da annabi ya ji shahaba Usama man kuntu maulahu fa aliyun maulahu kaji inda matsalan ma take ai ali dan gidanmu ne ai kun gano wannan da kyau ku kaji asalin magana amma dan shi'a da yake makiri ne sai ya koya hadisin sai ya leko da kan hadisin wa haza kama ya qulun nas wannan kamar yadda mutane suke cewa fulanun maula bani hashim wa maula bani umayya wa innamal haqiqa wahid minhu abin da ake nufi ɗaya daga cikin su ne in ma kai kana ganin ni mai gidanka ne to ali ma ai dan namu ne ai to ai shi ma zai iya ce maka ai an daidaita wani rigima ne da ya taso na gida ɗaya saboda ai usama dan gidansa aliyu ne ai ina fatan mun gano wannan amma kaga dan shi sai manta da sababu wurudul hadis din sai ya zo da rikici jama'a ba a haka ai gano me yi wawa ne da ya faɗi kaza ka zo nan kana musawa ya fi ka sanin abin ne wannan bayani ya zo a cikin littafin al'imama wa raddu ala rafida la abi nu'aim shafi na ɗari biyu da sha bakwai zuwa ɗari biyu da ishirin daidai Allah ya sa mu dace wa ya ƙuli shekul islam ba da an zakarta da ifil ulama da hazal hadis ibn taimiya bayan da ya ba da labarin malaman da suke ganin wannan hadisi mai rauni ne ya kawo maganganun sai ya ce na hannu na jibu bil jawabil murakkab ya ce mu za mu ba da ansa wani kan wani ne in lam yakun nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama qalahu in ya zama annabi bai faɗi wannan hadisin ba to fala kalam magana ya ƙare kun gano wannan malamai sun ce hadisin bai tabbata ba shine ke cewa in ya tabbata annabi bai faɗi wannan hadisin ba to magana ya ƙare wa in kana qalahu in ku annabi ya faɗa walam yarid qat'an al khilafa ba'dahu annabi bai yi nufin cewa aliyi ne khalifa a bayan shi ba iz laysa fil lafzi ma yadullu alaihi ibnu taymiya ya ce a cikin lafazin ba abin da ke nuna cewa in ba annabi to aliyi ne zai zama khalifa wa misla hadha al amr al azim yajibu an yuballiga balagan mubayyanan irin wannan al'amari na khalifanci al'amari mai fadi bai kamata a yi nuku-nuku da shi ba, ya kamata a fito fili ne a faɗi. Walaisa fil kalam ma ya dulli dalalatan bayyana kuma cikin wannan maganan ba abin da ke nuna cewa Aliyu ne zai zama shugaban musulmi, ala annal muradu bihil khilafa cewa wai abin da ake nufin khalifanci ne. Wa zalika anna maula kalwali. Mun gano wannan da kyau ko? Wallahu ta'ala ya kolo Allah yana cewa inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu. wallazina amanu kun gano wannan da kyau ko wa qala yace wa in tazahara alaihi fa inna allaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minina wal malaikatu ba'da zalika zahir yanzu misali idan aka ce yana nufin ai khalifanci ne to Allah madaukin sarki ga kuma abin da ya faɗi inna ma waliyukumullahu shugaban ku shine Allah wa rasuluhu kuma shugabanku manzan Allah ne wallazi na amanu duk wani mai imani ma kenan yanzu kowa zama shugaba kenan ba ma'ananta ba kenan wa in tazahara alayhi fa inna allaha huwa maulahu ma'anan wannan fa inna waliyukumullahu mai taimakon ku shine wa Allah sannan annabi zai taimake ku sannan muminan bai za su yi me za su taimake ku shine ayan gaba ta fayyana wa in tazahara alaihi in matan annabi suka haɗe mai kai fa inna Allah huwa maulahu Allah zai taimake shi wa jibril jibril ma zai kawo taimako wa salihul mu'min da sauran salihan bayi wal mala'ikatu ba'da zalika zahir sauran ma mala'iku za su kawo agaji فبين أن الرسول ولي المؤمنين وأنهم مواليه أيضا kenan yanzu annabi in ya zama shugaban muminai muminai ma shugabannin shi ne kuna gano wannan ba zai yiwu ba dan shi aka nemo dalili kama bayyana anna allaha waliyul mu'minin kama yadda Allah ya ce shi waliyi ne ga muminai wa annahum awliya'uhum su ma Allah waliyin su ne kenan za zama shugaba ga Allah kenan ba zai yiwu ba wa annal mu'minina ba'dhum awliya'u ba'd su mumine kuma sashin suna jibintan sashi ne falmuwalatu duddul mu'ada almuwala anan shine kishiyar adawa wa hiya tasbutu min tarafaini kuma duka bangarorin guda biyu kalman za ta iya wa kansu wa idza kana ahadul mawaliyaini a'zamu qadaran wal walayatu ihsan wa tafdil kun gano wannan da kyau ko idan ya zama ɗaya daga ciki yana sama da ɗaya to wannan wulayen na sama sai ya zama kyautatawa da falala wa wulayatul akhar ta'a wa ibada kun gano wannan da kyau ku mu yanzu kuma wulayin da muke ma Allah menene at-ta'atu wal ibada shi kuma Allah da ke sama da mu me yake mana ihsanan wa tafdila shikenan kawai baiwa ne Allah yake mana to kenan kaga wannan kalman gaba ɗaya ma ƴan shi'a ba su fahimce ta ba da sun fahimce ta da ba su kawo ta anan sun ji kunya ba mun gano wannan da kyau ku za ku zo ku ji a karatu na gaba inda ma ana nufin Aliyu zai zama khalifa bayan annabi, da ba ma man kuntu maulahun fa aliyin maulahu za a ce ba. Mun gano wannan da kyau ku, za ka ji irin kalman da za a amfani ta ba ma wannan ba ne. Don a nuna musu a larabcin ma bas iya ba, hadisin ma bas iya ba, rigiman ma bas iya ba. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم